أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 20 ga watan 6 hijira 1447 daidai da ranar 11 ga watan 12 miladiya 2025 alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu su abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mana muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da wannan karatu wannan littafi matuna aqidatul wasitiyya na al-imam abi ja'far ahmad bin muhammad al-qahawi rahimahullah a wannan markazi mai albarka hmm aqidatul qahawiyya ko matuna aqidatul qahawiyya ko na تأليف الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطهاوي رحمه الله أولنا مركز جميع البركة مركز إياء علوم الدين الإسلامي عند يكي أمسلاة منيرة unguwar bani fondo dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar niger wannan shine darasi na biyu daga cikin darussan da muka gabatar a cikin wani littafi mai albarka jiya mun karanta muqaddima na wani littafi yau za mu shiga cikin karatun littafi zuwa abin da Allah ya so malam ke farawa a farkon littafi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan ada ne na magabata wasu da za su fara abu sukan fara da sunan Allah da neman albarka a cikin abin da ake son a gabatar Allah ya albarkace mu a rayuwar mu gaba ke daya matnul aqidatul wasati tahawiyya wannan shine matanin aqidatul tahawiyya dai mu riga mun yi bayani an jingina ta ne zuwa ga wanda ya yi littafi shi Abu Ja'far mutumin tahani sai ana cire shi a tahawi to dai littafi sai aka jingina wannan aqida aqida ta tahawiyya kenan na jingina ta zuwa gare shi alhamdulillahi rabbil alamin malai ce godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talikai al'alamin su ne halittu wanda Allah ya yi kullu ma siwa Allah fa huwa alam duk wani abu a duniya wanda ba Allah ba to halitta ne kuma duk wani abu da ya kira halitta ne ubangijin shi shine Allah wanda ya sama ya kasa yin haka ya cancanci godiya ga wanda ya mallaki wa'annan abubuwa kenan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin taliki qala allama malam yace hujjatul islam hujja na musulunci abu ja'far أبو جعفر الوراق الطهاوي أكنكو بمصر رحمه الله كما يدى مكا قباتر أجيع مكتي لا أكتي لمتون علامة تفتتشي كينا دق علم ني توتا توتا أنا شريت علم ني سوى أكسا أنسان تفيد قومي to abin da yake ya shahara ya zama sananne a mafi yawancin mutanen da ke rayuwa a gurin ya zama alami gare su to malamin da ya share sai ya ce shi allama to a jiya da muka gabatar da muqaddima na shi kansa imamu tahawi abin ya bayyana a gare mu cewa lalle wannan allama ne ya amshi sunansa na allama kuma shi imamu tahawi hujja ne a musulunci saboda shi jagora ne marji'i ne makoma abun dogaro akan abin da ya shafi madhaba na hanafiya kuma a yadda muka gabatar da tarihin shi imamu tahawi ba wai ya takaitu ne a fahimtar madhaba hanafiya ba kawai a'a ai mun ji daga inda ya cirato ya koma hanafiya ba shafi'i ne ba shafi'i yana koyi da dan uwar baba sai imamul mizzi daga nan kuma aka ne ko tahiya ta yi tahiya sai ya dawo ya koma hanafiya ina hujja ne a musulunci Allah ya muni jagora yau mun gabatar da bayanin mun ce lafazin kalmar tahawi kamar nisba ne wannan ya ita ce ya'un nisba an jingina shi ne zuwa ga garin sa taha sai aka ce tahawi wanda yake bai misri ne a nan yayi rayuwarsa kuma dai har Allah ya karbi rayuwarsa Allah ya ƙara rahama a gare shi yace hada zikru bayani aqidati ahli sunnah wannan ambaton bayanin aqidar ahlus sunna ne wal jama'a ahlus sunna wal jama'a ala madhhab fuqaha al milla akan mazhabar malaman da suke kan milla irin ta sune abi hanifata nu'man bin thabit al kufi wa abi yusuf yaqub bin ibrahim al ansari وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين جيا idan ba manta ba mun kawo bayanai game da abin da ya shafi shi tarihin abu yusuf ya'ub bin ibrahim mun ji matsayin shi a ilimi kuma mun ji matsayin shi a madhaba na hanafiya shi ma marji'i ne da kuma yadda ya lizamci imam abu hanifa shekara goma sha ko ishirin ba wani abu yana bin abu hanifa yana ɗaukar ilimi kaga malami ne marji'i ne da kuma shi muhammad bin hassan ashebani je mun yi bayani a kansa da malaminsu abu hanifa wanda ake nasabta ko ake jingina madhaba hanafiya zuwa gare shi allah ya muni jagora idan ka kalli layi na farko da malaci hada zikiru bayani aqidat ahli sunnah wannan ambato ne game da yin bayanin aƙidar ahlus sunna to a cikin akwai al'amuran da ya kamata ɗalibin ilimi ya kula da su na farko shine mala yana sun ma bayani السبب الذي لأجله كتب هذه الرسالة أولا مقدمة ما لنا سينون ما دم منين يسا يربط ون للتالي inda rubuta wannan littafi ya faru ne lokacin da aka samu masu fito na fito da addini a wancan lokaci shine nisful karni thani rabi na karni na biyu kuma a ce shekara 150 bayan hijira zuwa 200 da abin da ya kama da wani to a daidai wannan lokaci ne su malam suka yi rayuwa sai yi ƙoƙari ya rubuta wannan littafi me yasa saboda a wannan lokaci ishtadda ahlul bida من المعتزلة وغيرهم lokacin da mu'tazilawa suna da ƙarfi da waninsu na daga cikin ma'abutar aƙidar ta saba ma aƙidar ahlus sunna wa arada abu ja'far an yubayyana al-haqqa liman ya'ti fi qarni al-ati abu ja'far ya tunani tun yanzu yan bid'a sun yi ƙarfi haka to mu inda mun gani bari mu yi ƙoƙari mu yi rubutu akan aƙidar da ya kamata ahla sunna su tsaya a kai sai ƙoƙari ya rubuta wannan littafi to a wancan lokaci malaman da suke marji'i akan wayi ga kai tsaye a nemo fatawa ta ilimi na ahla sunna a gare su sai 'yan bid'a na kutse suna jingina kansu ga wa'innan sunna idan ya zamanto an bar kofa a buɗe tahiya ta yi tahiya sai 'yan bid'a su ce abu hanifa nasu ne ku bari mu dawo wanga zamani lala maliku na sawaye imamu malik malikiya ta suwaye to a yanzu 'yan bidi'a sun makale sun ce maliku nasu lala ko ba haka wani a cikin ahlus sunna ma akwai wanda za su cinko wata bidi'ar su kuma makale su ce su 'yan malikiya ne maliku nasu ne kun san kowa yana so abin kwarai sai dai bai samu ba to irin wannan abu ne abu ja'far ya gani ya hanga ya ce to bari mu yi ƙoƙari mu yi rubutu game da suwane ne su abu hanifa su ɗaliban nasa suwaye a kan wani aƙida suke su yi rubuta ya aji kina a yanzu inda ke ahada suna kayi karatu ba wani ɗan bid'a da zai ruɗe ka ya ce maka abu hanifa nasu ne ba wani ɗan bid'a da zai ruɗe ka ya ce ma maliku nasu ne a maliku ahli sunna ne ta irin wannan abun ne ya diba ya gani shi yasa sai yake a cikin littafin sai ce hada zikru bayani aqidat ahli sunnati wal jama'a ala madhhab fuqaha al milla akan mazhabar maluman da suke akan milla ma'ana suke kan tafarki na mazhabar da muke da kuma aqidar da muke akai shine aqida ta al-sunna wal jamaa sai lissafa su Abu Hanifa shine Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Yaqub bin Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan al-Shaybani dukkan su ridwanullahi alaihim ajma'in Allah ya yarda da su gabaki daya to kun ji to abin tambaya ka kula da kyau da za a tambaye ka menene dalili da ya sa shi abu ja'far a wannan littahi sai da ya hito ya ambaci sunan wa'annan manyan malamai inda an san shi ba hanafe ne da ya ce mun kafa mun gina littafi mu ne don mu yi bayanin aƙidar hanafawa ai ya isa kuma kowa ya san idan abu ja'far ya bayyana wannan bayani na cewa wannan ita ce aƙidar da 'yan hanafiya suke akai ya ishe su amma bai yadda ya taƙaito akan haka ba sai da ya ambaci limamin hanafiya abu hanifa ya ambaci mu'assis waɗanda suka yada mazhaba na hanafiya su abu yusuf su Muhammad bin Hassan al-Shaibani ya hito da su dan a san su yake nufi halwa suka ce sababu zikrihim ilzamul muttabi'ina limadhhabihim wa an yatabarra'u min ahli bid'a shine alazamtar da yan baya masu bi masu koyi game da menene game da mazhabar su wa'incan malamai da kuma kubutar da wa'incan malamai daga cikin 'yan bidi'a ya yi ƙoƙari ya wanke su daga cewa su ba 'yan bidi'a ba ne ai mun yi yadda aka yi ƙoƙari a tirsa su imamu abu hani imamu ahmad bin al-hanbali akan ya faɗi kalma wadda take bidi'a ce yaƙi saboda mi saboda idan ya kuskure ya faɗe ta za a yi ta rubuce-rubuce a ce shi ma imamu ahmad ɗan bidi'a ne dan ya ce kaza shi yake wanke kansa to su ma ana jingina abubuwa zuwa gare su sai yi kokari yayi menene yayi bayani shi yasa malamai suka ce la'allahu arada tabri'at al-madhhab li katalat al-mubtadi'a alladhina yantasibuna ilayhi malam ya yi kokari ya barzantar da mazhabar hanafiya nesa saboda yawan 'yan bidi'an da suke jingina kansu zuwa ga mazhabar hanafiya duk mutumin da kaga ya rike bidi'a yana yi to ba in yace ma shi ba hanafi ne to ba yana kan aqidar abu hanifa bane inda abu hanifa shi ahlus sunna ne inda shi ahlus sunna ne kenan zai je ne ta farkin kitabu was sunna a cikin kitabu suna kuma babu bid'a haka ma idan ka ga mutum yana bid'a ya ce ma ai mu malikiya ne to baba maliki ba ne ƙarya yake saboda maliku ahli sunna ne ba dan bid'a ba ne ya kafa mazhaba shi ne akan kitabu wa sunna su ko kitabu wa sunna ba sa saba ma gaskiya sai dai kai ka saba musu idan baka fahimce su ba ko in ka bi son zuciyarka an gane ko kula da wannan ga wani abu da ke sun yi mana ishara yake cewa ala mazhabi fuqaha al-milla akan mazhabar maluma na na addini ma'ana waɗanda suke jagorantar mu akan aqida da kuma mazhaba sai an bace Abu Hanifa da shi Abu Yusuf da Muhammad bin Hassan ko ba haka ba sai cewa ma ya ataqiduna min usulid dini da kuma yin bayani abin da suke cewa na usulid dini an ka ce usulid din abin da ya shafi alkitabu was sunna abubuwan da suke dalilai ya tabbata kan su menene gaba wa yadinuna bihi rabbal alamin kuma zan yi bayanin abun da su suke yin addini da shi ga Allah subhanahu wataala to in ka kalli wannan da kyau abin da ke son yi mana ishara a nan ya yi bayani akan aƙidar su su abu hanifa aƙidar su abu yusuf aƙidar su muhammad bin hassan haka ne ko ba haka ba ne kenan mu 'yan baya na ɗaya musanza musan menene aƙidar su na ɗaya kenan na biyu mu yi koyi da aƙidar su ko haka ba ne to tambayi da ne mana a nan shine العقيدة كأت العقائد لا اختصاص لها للعلماء ولا اختصاص للعلماء بها العقائد وانا قاعدة العقائد لا اختصاص للعلماء بها عقيدة ba ta keɓanci wasu malamai ba ne babu wasu malamai da su ne gimshiki na aƙida babu su kalmadhab kamar mazhab mazhab ana iya cewa mazhab suwani ce amma ita aqida ba a tadakuli a ciki saboda cikin mazhaba ijtihadi yana iya shiga malami zai iya ba da fatawa sai shi ijtihadi a fahimta sai da kaza amma cikin aqida ijtihadi baya shiga me yasa li'anna al-aqaid domin su aqidodi tutalaqqa anil kitabi was sunna ana cire aqida ne daga kitabu was sunna kinan abinda ake ciro shi daga cikin kitabu was sunna tawqifi ne ba yadda za a yi ka rage ko ka kara dan ba magana ka bace in za ka yi bayani akan sunna sai ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ka faɗi nassin abin da ya faɗa sai ka tsaya nan in kana son kai bayani akan kitabu ne sai ka ce qala Allah ta'ala ka kawo aya kana cire alif sai a ce anan ka cire alif kinan shi lamarin aqida babu wasu malamai da za su keɓe su ce su ke da magana akan aƙida a aƙida su ake da magana akan aƙida bayanin aƙida yana kan alkitabu wa sunna sai dai me madhab ana iya a yi ijtihadi a cikin a ce madhabar suwa ne su suna fahimtar kaza ne wannan ijtihadin su ne in sun yi daidai suna da lada biyu in sun yi kuskure suna da lada guda amma babu ijtihadi a cikin aqida shi yasa duk mutumin da zai zo a aqida ce ni ina ganin kaza sai a ce babu ina gani a cikin aqida sai da kace qala Allah kaza qala Rasulullahi kaza Allah ya mana jagora ku duba ku gani abin da zai mana bayani a dunkule shine amma fil jumlati a dunkule lana aqidatani mu mutanen duniya aƙida biyu ne gare kaf duniya aƙida biyu ne a babu na uku aƙida na farko aƙidatu salafus salih aƙidatu salafus salih wanda imamuhum huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai aƙidar salafawa da suka gabata baban salafawa na kirki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ko aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alkitabu was sunna shi yasa tun daga manzon Allah har yau har duniya ta nade babu sabani akan aqida ta ahlus sunna saboda mi guri biyu ne ake ciro ta cikin kitabu was sunna kun ji aqida ta ɗaya ko sai aqida ta biyu aqidatul khalafiyya aƙida 'yan baya ma'ana aƙida ta saba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ita kuma wannan aƙida za ka ga tana da furo kafira tana da rassa da yawa za ka ji an ce akwai ɗan kaza akwai ɗan kaza akwai ɗan kaza akwai ɗan kaza kun fahimci hausa yanzu muka shigo na nan ga za ga akwai ƙungiyoyi daban-daban a duk al'amarinsu na addini ba gudana ba ba tsari gudana ba saboda babu su kan aƙida salafawa amma ahli sunna wal jama'a tun daga manzon Allah har yau zaka ga zikiri iri gudana su sallah iri guda ta aka azumi iri guda ne yadda da Allah duk guda ne duka tsarin ibada guda ne ba da canji amma za ka ɗauka misali maulidi da za a yi nan ganin da maulidin da ake yi mai da maulidi da ake yi cuta iri ɗaya ne da maulidi da ake yi nijar da maulidin da ake yi najeriya iri ɗaya ne da tumisa ya bambanta saboda bid'a ce saboda bid'a ce amma sallan azhar da ake yi nan masallacin da wadda ake yi makka da wadda ake yi america duk suna da bambanci azumi yana da bambanci to duk abin da yake karantarwa ce ta manzo Allah za ka ga duk inda ka je kai shi shine dai amma yanzu da ka zo da wani abu sabanin sunna kai ka kare a wani gari ne ce mimina na kai sai ka ce ma ya gaza sai ce to ai mu ba haka muka yi shiru bari in gwada ma ga yadda muke yin namu ba iri guda da ta wannan shine fil jumlati a dunkule lana aqidatan mu mutanen duniya aqida biyu ne muke da su aqidatu salaf wa aqidatu khalaf muna da aqida ta salafawa an fahimci hausawa in nace salafawa ba ina nuni ɗan ƙungiyar suwa da ba kusa akwai ƙungiyar salafawa ko ba ka wani ba to kowane ne ya fi tafarkin mutanen kirki zuwa ga manzon Allah ya zama akan aƙidar salaf aƙidar mutanen kirki an gane misali to kuma sai wa inci ne Allah ka kare mu ai shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama don ya bayyana mana cewa aƙida amma ta ƙwarai guda ce wacce ce tashi sataftariku hadhihi al'umma ala 73 firqa mazala yace wa kaluma ta wasai ta kasu yanki yanki yanki yanki 73 sai ce kullu hafin nar amma dukkan su yan wuta ne illa wahida sai dai guda daya 72 duk wuta za su tafi a tambayi mazala to wacce ce attaqwale sai ce ma ana alaihi wa ashabi aqidar da nake kai da sahabbai na ita ce aqidar kwarai in mutum zai ce ma dan kaza wanda ya ce ma dan kaza zai ta ga kwana da kyau ba ne misali na kama mu buga ko ba haka bane wani zai ce ma da yana zage mu ne ko da mu a ne kai dan bid'a ne kawai babu ragowa tsakanin mu da dan bid'a babu ragowa duk wanda maza ya ce ga abin da za a yi bai yi shi mun babu wani mutunci da kan ma ka dauka wai in ma ka gama mun mun saka ma waska mun saka ma ne ta mu'amala amma ba ta addini ba wannan shine aqidar mu yanzu ɗauki misali wayanda suke yin maulidi yan dariƙa sun tashi za su yi maulidi su yan shiya suna zakkuwa su taya su wanda ya ƙware ya fahimci suwaye yan shi'a da kaga gungun yan shi'a a cikin gungun yan dariƙa ka san wa'anga yan shi'a ne mu wani bai sani ba mu bari mu gama mun sani shekara ta bakwai a zaria duk sakon da ake zuwa ai maulidi muna zuwa mu kalla bid'ar yan shi'a ba irin bid'ar yan ɗariƙa ta ba saboda me ba karantarwa ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in an ka zo za a yi sallah irin wadda manzo Allah ya karanta irin sallar da yan ɗariƙa gai irin ta ahlus suna gai ko ba irin ta suke yi ba a zahiri muke magana baɗi ne a bar Allah ko yan ɗariƙa a zahar raka a nawa suka yi ɗan in zara hawa to inda karantarwar manzo Allah ce kaga nan ba a saba in an zo magarib za a ga uku uku za a yi ba a saba dama da kaga an ce an samu sabani tsakanin wasu su bi wani na hita da ka sake suna to an bambanta an bambanta amma da yadda ana kan suna ba a sabawa ko an yi sabani nan take a fahimci juna da sabai ma suna sabanin fahimtar hadisai amma daga nan kuma sai ga abin amma da kaga mutum yana jin haushin wani yana baki yana kuma baki ka dibi kanka anya ko kan suna kake to wannan shine al'amari na ɗaya da zamu kurce al'amari na biyu muna dai bayani ne akan wa'ancan a'imma a'immatul mazahib haula ila immatu hanafiyyah thalatha wa'annan manyan malamai guda uku na hanafiyya su abu hanifa su abu yusuf su muhammad bin hasan ashebani malamai suka ce kaga wa'annan guda uku kowanne gimshiki ne da a wani bangare in aka tura bai turuwa sai dai a bashi abu hanifa afqahuhum in dai a kalli nassi ne a fitar da hukunci a cikin nassi a fahimci nassi abu hanifa duk sun sallama masa shi ko abu yusuf sarhum bil hadith wajen hadisi da ƙarfin hujja da hadisi abu yusuf ya fi ƙarfi muhammad bin hassan shi kuma wajen lura yare na larabci shi kuma marshi to amma ba ko ba wasu san ko ina na ba kowa da inda yake ƙarfi yanzu ka kawo mu nan ga akwai ɓangaren da nan muka karanta nan muka yi ƙarfi in an zo nan kan nan sai mu yakaya in mun zo wani guri kuma a dan tattaba ko ba haka wani yanzu kaga wanda zai wanda ya karanci usulul din in yazo zai yi karantarwa akan aqida kaga sai mu bashi kujera da mu usulul fiqh mu karanta shine babu amma baban aqida akwai malama aqida saboda babu wani ne akwai jerin da muka zauna mu ba mu tare an gane misali ko da irin haka ne shi yasa abu hanifa shekul islam bin taimiya da ya zo don ya bayyana cewa su wa'annan malaman ba sun bi junansu ba ne ido rufe a sun haɗu ne akan kitabu wa sunna duk wanda ya zo a kitabu wa sunna ya samu saɓani a ƙarƙashin fahimtar shi fahimtar su ta saɓa wa tashi sun ta su bar shi wanga malin nasu shekul islam da shi da wa'annan duk da hausu ne manyan ɗalibansa sun shekara goma sha a tare a fahimta ta fikihu sun samu saɓani da abu hanifa sama da wuri saba'in inda suka samu saɓani wasu suna ganin a'a ɗai bisa ukun mazhaba ra'ayin da abu hanifa yake a kai su ba kan wannan ra'ayin suke ba ma'ana fahimtar da yake a kai ba kanta suke ba wannan shine sunna idan malami ya ba da fatawa ka fahimci kai a dalilan da kake da su sun saba mata shi fahimta to sai ka ce to ala gafarta mala Allah saka alheri ni ina fahimtar kaza ne to sai ku ci gaba da tafiya kasan yanzu shehinnai in shehi ya zo ya yi karya an wasan karya sai a ce a karama kalla an gane misali ko waye da zai nake sauraron wani yana wa'azi yake ce abdulkadir jilani da ya tafi madina yana zuwa sai kabarin manzo Allah ya tsage can manzo Allah ya miko hannu abdulkadir jilani ya karba hannu ya rike ya ce na gode kakana suka gaisa ana nan sai manzo Allah ya maida ya maida hannun shi sai kabari ya ruhi ya ce amma da ya tafi kabarin Ahmad bin Hanbal yana zuwa kusan kabarin sai kabarin ya cage Imam Ahmad bin Hanbal da ya hito da gudu ya tarbi abdulkadir jilani sun ka gaisa ga na lahira ya tarbo na duniya sun gaisa da an ka ƙara gaisuwa sai ya koma kuma kabir ya rufe sai aka yi kabara aka ce Allah ba kamar to ahlus sunna in kai musu wannan karya ba ba shi lahiya a ba su yadda kana karewa sai su ce ma me hujjaka ai alaga fata mala bayanin nan da kai wani hadisi ne ko wace aya ce sai ba da ya kare da zuwa kenan karya ce a su ba ba haka ne sai mutum ya kwasa sa ƙarya ana ji a yi kabbara ana gafarta ma to ahli suna ba sa bin irin nan tare da haka tare da haka ba wasu ɗaliban ilimi a duniya da suke da tarbiyya irin ahli suna wal jama'a ba sa yin rishin kunya ga malamansu suna ladabi da malamansu suna girmama malamansu amma tare da haka idan aka samu rashin fahimta ta wajen fahimtar wani hadisi ko wani hidda wani hukunci idan na malaminsu ya saba mu fahimtarsu ko suka ga malaminsu a wannan fahimta dalilan da ya kawo ba su kai ƙarhin dalilan malam wani ba to sai su yi aiki da dalilan malam wani suna kuma nan tare da shi amma a nan ba su bin shi wanda ya karanta fiqhul muqaran za ga an zo an kawo matsala sai a ce me hukuncin kaza sai wani malam ya kalli abin da kyau sai ce abu kazan nan haramun ne wani malam sai ce a abu kazan nan makaruhi ne wani ya ce a abu kazan nan halal ne sai a dawo shi malam wani da ya ce kazan nan haramun ne ya kafa hujja ne da aya iri kaza da hadisi iri kaza shine hujjar shi malam wani da ya ce kaza makaruhi ne hujjar shi kaza wanda ya ce halal ne hujjar shi kaza yanzu kowa da ya ba da hukunci hukuncin ya bambanta ko bai bambanta ba amma ba da son rai ya ba da hukuncin ba da dalili ne ya ba da hukuncin to ka kuma sai ka zo ka duba da malam wani ya ce kaza ga dalilin da ya kawo malam wani ma ga dalilin ci kai matsalar nan ni a fahimta ta a karanta dalilansu da na yi ina kan ra'ayin malam wani don dalilansa sun yi gamsar da ni duk da malam wani shine malami na a nan na yi gamsuwa da dalilai na wani akan malami na sai su bi ra'ayin wani gobe ma yan kawo wata matsala haka suke auna kun gane misali ko mu ɗauki misali me hukuncin sanya ƙaramar riga da ƙaramin wando a hito babu hulla a zauna misali ga guda na kai hankali misali da za mu buga ba don mun ganka ba me hukuncin sa wa'in ga kaya ni yanzu in ka tambaye ni hukuncin sa waɗanda kaya nake ma hukuncin su kaza ne shi ɗan najeriya in ka tambaye shi me hukuncin sa waɗanda kaya za ka ga hukuncin shi ya saba mana dalilan da zai kawo sun saba mana wa yanzu ni na haɗu na hukunci shi ma ɗan najeriya haɗu na shi hukunci an rubuta maganganu kai da ka zo sai ka ɗauki littafin da na rubuta da littafin da wanda ya rubuta ni me yasa ni ce kaza me dalili na shi ma me yasa ya ce kaza me dalilin shi to sai ka auna dalilan mu sai ka ga ka kai ni na hi gamsuwa da dalilan wani kaza a nan na saba ma malam wani kai ba da ra'ayi ne ka saba ba ba da son ranka bane a a taka fahimta ne ta karanta hujjojin da kai yi yanzu najeriya yan ka ga littiji ya hita su ko karamar riga babu hulla wallahi da gudu za a biyo shi a ce wani lahiya sai a ga ai koya ma haukace ne saboda al'adar su da ɗabi'ar su kamar ba daraja ba ne littiji shi hito babu hulla ba girma ba ne littiji shi ko ƙananan kashi to su ɗabi'a su ne a bisa haka ba sa ganin girman wanda ke hituwa irin waka hituwa kina hukunci da za su mai daban ne aka sai haka sai ga anijar mutum an san mutumin kirki ne kamili ne ka gasa ko kaya babu wanda kuma bai jin komi kuma in kowa ya gan shi ba a ganin komai yanzu kamar wanga yan najeriya ne wallah ba a bari shi to babu hulla amma a nan nijar sai ka ga ba komai bane kenan al'adar mutanen kenan ba kenan kowa da irin hukuncin da ake masa to irin wannan Allah subhanahu wataala ya mana jagora sai a ga dan iska take kun gane abin da yake faɗa balarabe za ka ga mutum dattije malami mai kamala gashi hannan ku ya ta a gashi amma mu yanzu inda a ce guda ta tsaya haka a ce ba da mc yake ne kuma ni ke kai na ban yadda in bar gashi inda ba al'adar mu bace ai ranar da kawo mana ka'ida malumar usulu suna da ka'ida suka ce wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min ash-shar'i sharif lam yuhaddith akan yi amfani da al'ada a mai da ita masdar min masadir tashri' a ina duk hukuncin da Allah ya ce a yi a ƙur'ani Allah bai iyakance ba to hukuncin nan al'ada ce za ta yi shi Allah subhanahu wataala ya ce wa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna in za ku saki mata ku saki mata tare da kyautatawa in ma za ku rike su ku rike su da kyautatawa da Allah abin tambaya Allah ya gaya mana yadda za mu kyautata musu to ya za a yi a gane an kyautata ma mace wajen riƙewa ya za a yi a gane an kyautata ma mace wajen saki babu inda za a gane wannan sai a al'ada wasu a al'adar su in ka aure mace da marece ga kwanon nama ga na dambu ga na shi ga na kaza ga na kaza in ka yi haka ka yi daidai amma in ka saba mu haka to ka samu matsala wasu kuma a al'adarsu da marece ta ga tuwon masara da miya kuka wasu kowane mutane da al'adarsu to sai ka aure ka zo cikin wa'inda ga yadda suke yi mace sai ka saba ma wannan al'ada kusa ana hukunci al'ada ne a matsakaitan al'umma wadda ba a takura ma jama'a ba kuma babu almubazarar ciki ciki babu haramu to in ka saba ma wannan sai a ce ka saba ma al'ada yanzu kamar misali nan niyami wanda yake ajiye da mace in sahiya za ta yi sai ya baro mata dala hamsin kuɗin kayan miya sai ta ce ita wallahi ba ta yadda sai ya bar mata jika biyar shi kuma ce hamsin zai ba ta an ka je gurin alƙali ya musu hukunci alƙali in zai yanke hukunci yana ba ta gaskiya ba kuwa na amsa ba yana ba shi gaskiya sai ba shi gaskiya sai a dawo a'a wani a nan ya mai a ɗabi'a a yanayin gari kamata ya kawata kaza a bisa haka shari'a ta ta lazamta ma dole kaza za ka bayar shine hukuncin ka saboda ni shine ya dace da al'adar mutanen ganin wanda kai baka cuto ba ita ma bata cuto to irin wannan ne kowane mutane da al'adarsu a bisa haka kada ka ce a ai tara gashi ba laifi ba ne sai ka zo kana malam ka tara gashi shi haka mutane za su fassara ka ne da fassara ta daban da aka dole ka aske gashi ka gyara hula ka taho haka kuma kana almajiri kana malam ka taho babu hula sa hula ya kama ka don me a al'adar mu mutanen hausa da na Najeriya da na Nijar a al'adar mu malami bai tahiya bai da hulla da ni ne na fahimta ko da haka abin yake to gobe sai da aka kawo da nan gobe da za su can Allah ya rija gobe eh ita sha hula ba wajibi ba ne amma kamala ne kamala ne kaga ya sata shi yanzu ya cika Allah ya jagora to shine malam yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talikai qala al allamatu malam yace hujjatul islam abu ja'far al warraq الطهاوي بمصر رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة وأن شيني أنبتو جمد ين بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ala mazhabi fuqaha ila milla akan mazhabar maluma da suke na milla ma'ana wanda suke kan addini ta farkin kitabu wa sunna abu abi hanifa sun abi hanifa nu'man bin thabit kufi al-kufi da kuma abi yusuf abu yusuf yaqub bin ibrahim al-ansari yaqub bin ibrahim al-ansari wa abi abdullah da abi abdullah muhammad bin al-hasan shaybani muhammad bin hasan al-shaybani ridwanullahi alaihim yadda Allah tabbata a gare su ajma'in gabaki daya wa ma ya'taqiduna da kuma bayanin abinda wayannan malamai suke kudurcewa kun san ne ya sai ambaci wa ma ya'taqiduna saboda munafiki bai kudurce aqida aqidar munafiki ga harshe na take amma aqidar ahlus sunna ta kai ga zuciya sai za ce wa ma ya'taqiduna da abin da suke kudurcewa na aqida min usuluddin na daga usuluddin kun gane dai usuluddin na'am abubuwan da ana ciro su daga bayanin Allah da manzonsa da sauransu ya waydinu na bihi rabbul alamin da kuma abin da suke yin addini da shi ga Allah ubangijin su malai yace naqulu fi tauhidillahi mu'taqirina bi tawfiqillah naqulu muna cewa muna yin bayani fi tauhidillah game da kadaita Allah subhanahu wata'ala muqtaqidina muna masu kudurciwa haka ne ko muna masu kudurciwa bi tawfiqillah da neman dacin Allah subhanahu wata'ala inna Allah wahidun la sharika lahu lalle Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake baya da abokin tarayya shine malam da yake cewa anan min usuluddin in ka dawo baya nan baya da yake wa ma ya taqidu min usuluddin ko ba haka bane usuluddin yana da ma'ana guda biyu ma'ana na farko alaman ala ilmin itiqadi alaman ala ilmin itiqadi a ƙarshen shahi na hudu nan ga da muka ce wa ma ya taqidu na min usulid dini ko za mu yi bayani game da abin da suke kudurci na usulul din shine nake son in ƙara mana bayani usulul din inda za a zama kamar usulul din sai ka ce yana da ma'ana biyu ma'ana ta farko alaman ala ilmin itiqad sunan yanka ne da wani ilimi da ake cewa ilmin itiqad idan ka je karatu a tsangaya ko ka je a jami'at akwai wa'inda suke karatun wani ilimi ana ce da shi ilm usuluddin ilm usuluddin nan za a koyar da kai yadda ake da'awa wa'azi aqida da sauransu wannan ana ce da shi usuluddin shine ake shi ilmul itiqad ko kuma ilmul aqida usuluddin islahu thani ma'ana ta biyu annaha hukumun فيه بيان مكانة مسائل كل ما يقول هذه المسائل من أصول الدين الكبرى معنى yana ɗaukar ma'anar hukuncin abin da yake ɗauke da matsayin masail matsaloli na addini da abin da ya kama da wani shi samalin ya zo yana mana bayani yake cewa na ƙulu haka ne ko في توحيد الله معتقدين muna cewa game da kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala mu'taqidi na muna kudur cewa bi tawfiqillahi da dacewa na Allah subhanahu wa ta'ala cewa inna Allah wahidun la sharika la Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake baya da abokin tarayya haka ne ko ba haka bane to shine abinda muka faɗi a baya ƙudurcewa za a da suna ta bambanta da ƙudurcewa ta wanda yake yana kan bid'a ko abubuwan da ya kama da wannan malai ce inna allaha wahidun la sharika la Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne baya da abokin tarayya wannan shine yake ce da shi hada annafi ba'da ithbat at-tauhid can an tabbatar da tauhidi ga Allah subhanahu wata'ala menene ya tabbatar da tauhidi da yake cewa a wannan na ƙolu fi tauhidin mu'taqidina muna faɗa mun ƙudurci kaɗai tar ubangiji shi kaɗai da bauta kenan ahlu sunna wal jama'a abinda suka ƙudurci a zuciyarsa shine kaɗai ta Allah shi kaɗai da bauta to kaga bayan ya tabbatar da wannan kuma sai ce inna allaha la sharika lahu shi Allah baya da abokin tarayya kina yana korewa Allah abokin tarayya bayan ya tabbatar da ibada da kadaitawa ga Allah subhanahu wataala shi yasa yake abin da mun kawo nan shine bayanin tabbatar da tauhidi na ce Allah subhanahu wataala shi kadai ne bai da abokin tarayya inna allaha wahid أي أن الله واحد تأكيد بوحدانية الله عز وجل وأن كرف فاواني da kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi kaɗai cancanta abota masa jumlar da ya kawo na cewa la sharika lahu shi ma ta akidi ne lil wahdaniyya shine al-wahid tana nuna cewa Allah wahid ne shi Allah kwara ɗaya ne ba biyu bane an fahimci hausa to a cikin wannan kalma akwai masail da ya kamata mu lura da su wannan jumla da aka kawo cewa inna allaha wahidun la sharika lahu an ganta ko inna allaha wahidun la sharika lahu shi allah lalle shi kadai ne baya da abokin tarayya akwai masali masala na farko shine yajibu i'tiqad wahdaniyati Allah subhanahu wata'ala wajibi ne ga kowane mutum ya kudurce a zuciyarsa ba ga baki ba cewa Allah shi kadai ne ka ji a zuciyanka ka yadda Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya min asma'illahi wasu fati ga ƙudurta sunayen Allah waɗanda Allah ya cancanta da su shi kaɗai ne baya da wani abokin tarayya wanda za a kamanta shi da shi a wajen sifofi ko a wajen sunaye ko a wajen menene ko a wajen bauta da abin da ya kama da wani matsala na biyu ja nususul lati tuthbitu anna Allah wahid akwai dalilai da suka zo a cikin kitabu wa sunna da suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne la sharika lahu baya da abokin tarayya kamar yadda Allah ya ce kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka ce da su sallana da yankana da rayuwana da mutuwa ne duka ga Allah ne ko ba haka bane karshen aya sai Allah ce la sharika la Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya kenan malam da ya ambata mana cewa shi Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya yana dogaro ne da dalili na Qur'ani da Allah subhanahu wataala ya bayyana mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah shi kadai ne baya da abokin tarayya matsala na uku da ya kamata mu yi amfani da shi mu fahimta da malam ya kawo cewa Allah shi kaɗai ne me fa'idar ambaton wannan saboda annan nasa qad kathura fihim ittikhadu shuraka ma Allah yanzu mutane akwai da yawa daga cikin waɗanda suke riƙar wani Allah su mai da shi abin bauta yusharikuna ma Allah fi shay suna hada Allah da wani gane ko akwai irin wa'annan wani yanzu ya yi yadda da hukuncin wani boka ya yi bin dokokin da boka ya bayar da yana son ya cimma wani abu fiye da dokoki na Allah in an kwatanta mai ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi za ka ga ya rike bai son ya saba kuma ya san cewa wannan abin ba gaskiya ba ne don dai ya cimma wata manufa tashi ta duniya su ko gumakan nan ba allola ba ne dama Allah ya gaya mana ƙarya ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan so dai waɗannan abubuwa da kuke ce da su alloli ƙarya ne ba komai bane kun dai samu su sunaye ne Allah bai saukar da hujja akan waɗannan abubuwa allola bane abin bauta kuma hawan da ke ce kansu allola daga ƙarshe sun biyo sun gane su ba allola wani ko ba ka wani jiya an dan waya na ga muna cewa wanda ya ce Allah ne shekara shida yana Allah hadda ya zo ya noma ya gaji sai gane aji shi ba Allah na ba haka ne nan zuciya ne ba gaskiya ba ne nabi na matsala na hudu da za mu ambata muna nan sai mu shiga jumla ta gaba tambihi ya kamata cewa mutane su san cewa yan kasmu shirk ila talati taqsam shirka fa ya kasu gida uku wani ana cewa shirka shirka wani ya mushriki ne wani mushriki ne a suna ne daya amma aiki mabambanci ne kamar yanzu ka je gidan gidan yari gidan kurkuku za ka tare da mutane ga sunan duk an kawo an tare amma in ka tambayi wannan me yasa aka kawo ka nan dalilin da zai fada ba irin shi ne wannan zai fada ba an gane misali ko wannan za ka ga giya ce yasa za ka kai shi gidan kurkuku wannan shi kuma fashi ya yi wannan fada ya yi to shirka haka yake yan kasamu shirka ila talata aka samu na farko a shirku fi rububiyya mutum ya shirka wajen rububiyya na ubangiji subhanahu wataala kamar yaya kenan ka ji a ranka alkawun juyawa na zamani ka ji ba Allah ne yake juya zamani Allah shi ya sama da kasa wannan kayare ba su da jayayya a kansu ruwan sama wake sauko da su Allah to akwai wanda zai kudurce wannan kawai suna ganin dama ne su zo kawai ba Allah na ke wannan wani yana kudurci a saman ma shi ma Allah bai san da zamanta ba kaga wannan shirka ne ahli suna ana son ka anan kai kokari ka kokuta ka tsira ka sa a ranka duk wani abu a duniya yana ƙarƙashin tasarrufin Allah ne subhanahu wata'ala kuma Allah ne ya samar da shi shirka na biyu ashirku fi asma'illahi tabaraka wa ta'ala wa sifatihi shirka game da sunayen Allah da kuma sifofinsa shirka game da sunayen Allah subhanahu wataala misalin shi shine ka ɗauki sunan Allah ka ba wani kuma ka ƙudurci ya cancanci wannan sunan wannan sai a ce kayan shirka fi asma'illahi kawai sai ka samu mutum sunan Allah wanda sunan shi Allah ko ka ce wanga sunan shi algafuru yan tabbata me yasa kace mai algafuru saboda yana gafara zunubi kuma ka ji in ka zo gurin shi yace je na gafarta ma ka yadda ya gafarta ma wannan shirka ne dala cikin shi ne akwai masu gafara zunubi ko babu to masu bin su da suka yadda da haka sai a ce musu mushrikai ne an ka sai ka ce ai ina sallah sai a ce baka yadda shi ina gafara ba ah to ai a mushriki kake to ina ne shirka kayan shirka ne fi asma'illah dan ka ɗauki sunan Allah ka ba wanda ba Allah ba kuma ka yarda hakan ne wannan shirka ne haka ma daga cikin ashirki fi sifatillah misali Allahu al-hayy ko ba haka bane min sifati al-hayat Allah yana da rayuwa sai ka ɗauki mutum ka bashi sunan al-hayy kuma ka ɗauki cewa yana da siffa na al-hayat kamar yadda Allah bai mutuwa shi ma bai mutuwa kwana-kwanan ga wani tsoho da ya mutu an ce ya kai madina ko babu da wannan labari an ce wai yana madina bai mutu ba madina na komo yadda da wannan shirka ne ya mutu kuma yana nan cikin ƙasa amma a zo a ma dabara haka yadda wai bai mutu ba shirka ne na Allah shi ne bai mutuwa kaga wannan nau'i ne na shirka a ina aka samu shi fi asma'illahi wa sifati nau'i na uku na shirka shine ashirku fil ibada shirka wajen bauta shine an ya'budu min dunillah mutum ya bauta ma wani Allah wannan wa huwa al-ghalib shi ma an kai sani wancan abubuwa da muka ambata da yawa ba su gane ma shirka ne wasu ma yadda shirka bane ko ba ga bane kai da yawa ma a yanzu inda za ka tara mutum ka ce shin shirka kala nawa ne wanda zai iya ma bayanin ko kala nawa ne ba su da yawa sai yan makarantar nurul huda ko ba haka wani kana tara dan nurul huda ka ce mai kam aka samu shirk sai ce ma yan kasa mu shirk ila talasata aka samu in ka tambaye shi sai ce to menene na farko sai ka ce a shirk fi rubiyya shirka a wajen ubangizantaka kamar yaya ka yadda Allah ka yadda wani na iya tasarrufin wani abu wanda ba Allah ba ko kuma ka ji Allah subhanahu wata'ala ba shi ke da tasarrufin alkawal ba dan akwai wanda ba su yadda da wannan ba sai ya tambayi to menene kashi na biyu zai ce ashirk fi asma'illahi wa sifatihi kamar yaya ka ɗauki suna Allah ka ba wani abu ko mutum ne ko wani abu ko ka ɗauki sifar Allah ka siffanta wani abu da ita shirka ne sai shirka na uku a shirk fi ibadati ghairillah shirk shine shirk fil ibada bautar wani Allah to wanga shine mafi mutane suka sani wannan shine tambayin da nake so in yi mana akan wannan gaba wa alaikum assalam wa rahmatullah eh to eh Masha Allah. To wannan nasu ka gane misalin kenan. To wannan shine ashirku fi asma'illah. Shirka ne mutlaqan mutum na ta daga cikin musulunci. Mutum zai wata ta shehu mujaddadi. Ko mutum zai ce shi inyas. Hey, ka hado da inyas wallahi. Ranar sai da Allah. Masu yana tambaya yake ta me yasa masu sunan abdulmalik sai ana ce da su maliku haka ba a ce abdulmalik wannan ya halatta babu laihi za mu zo mu bayani akan shi dalla dalla insha Allah ima yana da ɗanɗa malik malikin na shirkul akbar a mun zo mun bayani akan shi kamar wa'inga kowannen su kowanne guda daga ciki ya shiga shirkul akbar wa'inga eh inda yakhruj sahibahu min al-milla suna hidda mutum daga cikin addini ya shiga cikin shirkul akbar kaga da misali kenan da wane da wane muna bayani insha Allah in muka kware kuwa rabbani sai a tambaya me ake nihi da rabbanin ta kan ma ga sunan sunaye da sai ka samu ɗanka rabbani insha Allah ni dai ni ne ban sa wannan suna to Allah ya samu dace to jama'a yanzu mun ɗauki matsala guda shine mun yi karatu akan abin da ya shafi inna Allah wahidun ko ba haka bane gobe in Allah kai zamu tashi wala shay'a misluhu sai fa an kula kan mutum ya ce wanga karatu bai gudu a'a ganewa dai ake so a yi insha Allah abinda muka yi dai Allah ba mu lada da muka kuskure Allah ya fi mana